mutunta na gaba abu ne wanda yake da asali a cikin ƙur'ani da sunna yadda muke iddiyayin cewa mu ahlus sunna ne to mu yadda da cewa waɗanda suka zo suka yi wannan aikin sun gabace mu sun yi gwagwarmayar da mu ba za mu iya yin irin ta a yanzu ba sun yi juriyar da ba za mu iya yin irin ta a yanzu ba amma wa ke kawo mana farmaki har yake sa waɗannan abubuwan a tsakaninmu shine shedan shi kuma shedan asali dama makiyi ne ga ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani bayanin da duk wani mai hankali ya kamata ya gane babu wata soyayya babu wata alaka babu wani kusanci tsakanin wanda yake bin Allah da shedan da haka shi yasa zaka ga ɗayan biyu ne imma ya zamanto kana bautawa Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce ka babu gudunmuwar kowa ko kuma ya zama kana bin umarnin shaidan wanda shi kuma yana kishiyantar abin da Allah maɗaukin sarki ya ce a yi ne shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya ce yayin da ɗan adam ya zamanto ba yadda za a yi rabu da abokin gaba a wannan duniyar ni kuma sai na ga ya cancanta na bi wasiyar da Allah maɗaukin sarki ya ta maimaitawa a ƙur'ani cewa ban da wani babban abokin gaba kamar shaidan za mu ji aikace-aikacen da shaidan yake yi ga ɗan adam wannan ne dalilin da ya sa abu na farko mu yadda cewa abokin gabarmu ne to kaga ba yadda za a yi abokin gaba ka ɗauke shi a matsayin cewa abokin shawara ko mai nasiha balle mai ba da umarni balle wanda za a yi wa biyayya balma kuma ya zamanto wanda za a bautawa don akwai waɗanda bautar shaidan suke ƙur'ani mai girma ya yi bayani a ayoyi da yawa cewa shaidan makiyinmu ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fis silmi ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish shaytan na'am innahu lakum aduwwun mubin ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان نعم إنه لكم عدو مبين أفتتخذونه وذريته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو مم.
بئس للظالمين بدلا فوسوس إليه الشيطان ووسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد نعم.
وملك لا يبلى na na hakuri ayar da ta gabaci wannan na so na kawo Allah madaukin sarki yana bayani sai ya nuna mana cewa ya ku masu imani ku shiga cikin musulunci gaba daya ba a shiga musulunci rabi da rabi ba a miƙa kafar dama ta hagu tana waje ba a miƙo kai uban jiki yana waje in za ka yi musulunci kai musulunci in kuma ba musulunci za ka yi ba to ka kama wani abu da za ka yi daban shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wanda ya tattaka ya biye wuce ku ce za ku bi sawun shi me yasa Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin Allah madaukin sarki ya ce domin shaytan din nan makiyi ne a gare ku Allah ya ce kuma ya bayyana kiyayyar tashi bai boye ba a bayyana kiyayyar take Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutanen duniya kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah ya sanya a ban ƙasa a matsayin halal mai daɗi Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kai har a abin da za ku ci Allah ya ce ba a yadda ku bi hanyoyin shaytan ba me yasa innahu lakum aduwwun mubin lalle shaytan makiyi ne a gare ku wanda ya bayyana ƙiyayyarsa bai ɓoye wannan ƙiyayyar tashi ba Allah madaukin sarki ya bayyana mana cewa Allah yana tambaya afattattakhizuna huwa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu za ku rike shedan da zuri'a shi a matsayin sune masoyanku Allah yace ku rabu da ni alhali shaidan da zuriya shin Allah ya ce makiyanku ne abokan gabarku ne Allah ya ce bi zalimi na badala tir da irin canjin da azzalumai suke Allah ya kawo ka dan ka yi mashi bauta ka dawo kana bautar shaidan wasiya Allah ya kama yadda Allah ya bada labari cikin suratu yasin alam ahadi ilaikum ya bani adam ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان na'am إنه لكم عدو مبين wa anibuduni وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلني ولقد أضل منكم جبلا كثيرا na'am أفلم تكونوا تعقلون Allah madaukin sarki yana ba da labari ya ce hakika Allah madaukin sarki yana tambaya shin ban yi wasiya zuwa gare ku ba ya ku yayan adamu cewa kan ku kuskura ku bauta ma shaidan domin shaidan makiyi ne a gare ku wanda ya riga da ya bayyana kiyayyar Allah madaukin sarki ya ce ni za ku bautawa Allah yana cewa mu bauta mashi Allah ya ce haza siratun mustaqim wannan ita ce hanya miƙaƙƙiya madaidaiciya sai Allah ya ce wannan shaidan din fa walaqad adalla minkum jibillan kathira haƙiƙa ya batar da halittu masu ɗimbin yawa daga cikin ku Allah ya ce afalam takunu taqilun shin yanzu ba za ku kasance kuna hankalta abubuwa ba kenan shaidan ya halakar da mutane da yawa to ɗazu ayar da muka so mu kawo cikin suratu ɓaha magana ce da Allah ya ma annabi Adam Allah ya nuna wa annabi Adam cewa ya kai Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati لك fatashqa ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى kun ga tun babanmu annabi Adam Allah ya ce ga abokin gabanka nan kusa da kai wannan da ka gani makiyinka ne abokin gabanka ne ka ku bari da kai da iyalin kai fitar da kai aljanna in fa ka fita daga aljanna zaka sha wahala to wannan makiyin da ya sababin fitar babanmu annabi Adam daga aljanna shine fa yau da dama daga cikinmu muke ɗaukan shawarwarin shi malamai suka ce shedan akwai abubuwa da dama da yake yi ma ɗan adam domin ya ga ya raba ɗan adam da hanyar mahalicin shi wannan ne dalilin da ya sa malamai sun kirga abubuwa da dama tare da bayyana ayoyi da dalilai cikin alkur'ani da bayyana dalilai cikin ingantattun sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na ɗaya daga cikin abin da shaidan yake yi lokacin da di yana nufin ya hallakar da wani ɗan adam to zai kawata ma wannan dan adam din mummunan aikin da yake aikatawa aikin baya da kyau aikin saban Allah ne watakila shirka ne watakila kisan kai ne watakila sata ne watakila fashi da makami ne watakila zina watakila luwadi watakila caca watakila gulma watakila annamimanci to koma dai menene sai shedan ya kawata ma abin ya nuna maka cewa abin mai kyau ne shine malamai suka ce kai daga ma cikin hanyoyin da yake bi idan yana so ya kawata maka abun sai ya canza wa abun suna daga mummunan suna zuwa ga kyakkyawan suna ayoyi da dama na ƙur'ani alaramma sun nuna cewa shaidan yana kawata ma ɗan adam aikin shi kuma shaidan ɗin ma da kanshi ya faɗa ƙala rabbi bima agawaitani la uzayyinanna lahum قال fil ardi رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين suwa za su tsira إلا عبادك منهم المخلصين to je suratul nahli tallahi laqad arsalna ila umamin تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان gaskiya ne فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ba daidai ayan nan take ba laramma تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان gaskiya ne فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم Allahu akbar Allah madaukin sarki yace talla na rantse da Allah laqad arsalna ila umamin min qablik haƙiƙa mun tura yan aike an tura manzanni zuwa ga waɗansu al'ummomi kamin kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace amma waɗannan al'ummomin da aka aika wa manzanni sai suka doge akan shirka ba abin da suke in ba samarwa da Allah kishiya ba ba abin da suke yin ba fada da wannan manzannin da Allah ya aiko ba Allah ya ce fa zayyana lahumu shaytanu a'malahum sai shaydan ya kawata musu aikin su shaydan ya nuna musu cewa wannan aikin naku kyakkyawa ne bai da matsala ku ci gaba da yi ai in kun bari ma ne kuka samu matsala Allah madaukin sarki ya ce fa huwa waliyuhumul yawm to yau gashi kiyama ta tsaya Allah ya ce to shaydan din shine masoyin su Allah ya ce walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi a cikin suratul namli alaramma qissat bilqis mai hudu-hudu yace wajadtuha wa qaumaha وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون Allah yasjudu ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض na'am ويعلم ما تبدو ويعلم ما تخفون وما كنتم تعلنون amma wannan kuntum din akwai ta ina alaram na'am yawa ويعلم ما تخفون وما تعلنون Allah madaukin sarki yana ba da labari ya ce lokacin da hudu-hudu ya zo yana ba ma annabi Sulaiman labari sai ya ce ita wannan mata wajattu hawa kaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na same ta da ita da mutanenta rana suke masu juda ba Allah ba Allah madaukin sarki ya ce wa zayyana lahumu shaibanu amalahum shaidan kuma sai ya kawata musu aikinsu Allah ya ce kange su ga barin hanyar Allah don haka ba sa hawa kan doron shiriya to gaban ayar Allah ya nuna cewa ba sa yin sujuda ga Allah har dai zuwa ƙarshen abin da Allah ramma ya karanta na game gabatarwa ya taso ne abin da yake faruwa da ya kamata mu kawo ayar suratul qasas da dazu ka kawo ƙarshen ta wa qaruna wa fir'aun to amma cikin abubuwan da shedan yake ya iya cusa gaba da kiyayya tsakanin musulmai Allah ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi a bainakumul adawata إنما wal يريد baghdha'a الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء na'am fil Al- khamri wal maisiri عداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن فهل الصلاة antum muntahun فهل أنتم منتهون Allah madaukin sarki ya ce inna ma yuridu shaitan abin sani kawai shaitan yana nufin ne an yuke a bainakumul adawata wal baghdha ya aukar da gaba da kiyayya a tsakaninku fil khamr a game da giya wal maisir da caca wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala ya tare ku ga barin hanyar Allah ya hana ku yin sallah Allah ya ce fa hal antum muntahun shin kun hanu kai daga cikin abin da shaidan yake yi akwai kaidi da gabatarwa ai hakurin ya karanta wannan aya shikenan Allah madaukin sarki yace faqatilu awliya shaitan فقاتلوا أولياء الشيطان inna kaida shaytani kana إن dhaifa كيد الشيطان كان ضعيفا Allah madaukin sarki yace ku yaki masoyan shaidan domin kaidin shaidan ya kasance mai rauni da wannan aya malamai suka ce ashe shaidan yana da kaidi to shi kuma shaidan hanyoyin shi da yake bi idan zai maka kaidi suna da yawa lokaci ba zai bada damar mu ambata ba amma ina so in ja hankalin 'yan uwana wasu abubuwa da suke faruwa musamman a wannan yankin namu daga ƙaramar hukumar alƙaleri zuwa kirfi akan samu da dama daga cikin 'yan uwanmu matasa da akan ɗibe su a ƙasar waje da su da sunan aiki wata ƙasa ake tafiya da su babu mamaki wani cikin malamanmu in yazo zai tsokaci abinda muke jin tsoro cin tafiya cikin wannan ƙasar babu kaidi da makirci irin na shaidan ku tambaya ku ji menene aƙidar mutanen wannan ƙasa sannan 'yan uwanmu da suke tafiya wannan wurare wajibi ne ya zamanto sun yi hattara wanda zai tafin yaya alaƙa shi da imani take yaya alaƙa shi da aƙida take Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantar ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah suna da yawa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الشيخ malam haruna